السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah mulkin sarki ya kawo mana rana ta laraba sha tara da wata zulkada hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu a karangar da tara kuma kamar talatin da wani shida dubu biyu da ashirin da ɗaya to kamar da aka saba a na irin wannan muna karatu a wannan littafin ya albarka ya صفة المولود بأحكام المولود فقد ربما لي شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية لم تكن تركي مكراها ومنا cikin babban baji na tara sannan muna cikin masali na biyar wannan baji na tara ya tattauna matsaloli na kaciya shi kuma wannan fasali na biyar ya tattauna akan lokacin da kaciya ke wajabta mana kafin wannan rana ko kafin wannan shekara ko wata to za su kaciyar ba wajibi ba ne suna ka ku ba da da yi wa ɗan shi ba kafin wannan lokaci ba zai zama abin zargi ba amma daga lokacin da aka zo wannan gaba ko wannan rana ko kuma uwa uba ma aka ƙetare ta da lokacin uba zai iya zama a da shi a wajen shari'a kuma wanda ita shari'a ba za ta yare shi ba in kuma akwai hukuncin zama na shari'a na ma'ana na tanadin shari'a sun mutunci idan an zartar da su ba ke kan da karmar da hukuncin mashi mutunci saboda girman shari'a ya fi girman shi ga cikin wannan fasali na biyar yi wakati huduri za mu sa shi yake fara wanda kuma shi ne da kuma na hamsin da ɗaya a shirin kirkir da wannan littafi ba malamai suka ce wala ya ji kula fita mu kamar gudu kaciya ba ta waje ba kafin banana kowane wajabci ke kuma ana a tabbatar da wani abun ba wanda za mu ci a gaba yanzu kafin yaro ya balaga ba za ki tilas tilas sai ma ne kaciya ba wannan ɗaya daga cikin maganganu ne لأن السبيل ليس أحدا لوجود العبادات المتعلقة بالأبدان saboda shi karamin yawo nan sari wanda bai balaga ba to laisa ahadan bi wujudi da ibadat ba shi a cikin mutanen da ibadu suka wajarwa a kan shi wanda ta irin ibadu al-muta'alliqa bil abdani ibadu da suka rataye da shi kamar za a ce za a yi alwala za a zuwa yi sallah za a yi sarki a yi alwala a yi sallah ta gwada ibada sun mutu an ce ka da libadan sannan ita kuma kaciya shay'un ta'allaka da libadan aw shay'un ya ta'allaka da libadan to sun ka ce to tun da haka ne ita kaciyar za ta iya kawo cikas wajen tabbatuwar ɗaya daga cikin wata ayyuka na ibada nan lo sarki da ke samun yar matsala ko ya ke lokacin da aka ta matsala a sarki kaga akwai yiwuwar kuma a samu matsala a arwanda daga nan kuma kaga matsala ta kan gano zuwa kalla ko da ba a yi da faci haka ko da kuma ba a so haka ba to sai yake kan inda shi yaro waɗancan ibadu da ake jin tsoron in babu kaciya za su iya samun matsala to shi a wurin ibadun ba dole ba ne to yanzu kafin ya kai lokacin da ibadun za su wajaba a kan shi da yake kuma kaciyar da ta wajaba a kan shi rufe yake cewa su idan har mun amince da haka cewa kaciya na zama wajibi ne ga nami daga lokacin da ya balaga yake to kama zanzu bin jarkin ladi warada ta'abbudu yanzu idan har an sauke wa yaro ibadu na jiki kafin ya balaga to me kuma kake tsammani a kasa ɗauki mashi ibada ta jiki wata harin ce ta kafa ba mai annabi wara da ta abuli wanda kuma duk da cewa wannan ibada da ta shafi jiki wacce na iya barin shi da rauni ibada ce da nasoshi na shari'a suka zo da ita kamar tambaya ne amma da yake ne so yake ya gwaba abu ne idan har yaro kafin ya balaga an ce sallah ba wajiba ba ce a kan shi wanda lokacin da ya zo zai yi wannan sallah ko ka ɗan koma baya kafin sallah lokacin da zai alwala ko a ɗan koma baya kaɗan lokacin da zai tsarki babu wata wahala da zai fuskanta ko jin mace rauni ko zubarci ko ni a cika irin abin da nake abuwa da ke kan mace kaciya to amma duk da har waɗancan sarki da alwala da sallah ya ka ce ba wajibi ba ne ga yawo ita to yanzu ne kake tsammani sai ita kaciya da kake su gaya mashi a ciki duk wata ake wajiba ce fuska ta farko kenan fuska ta biyu in ka ɗauki wancan ɗan ibadun bisa lura da dalilai na shari'a duk wannan ibadar ka to shi ke sai ka ɗauke mashi mafi muhimmanci da ƙarfi sai kuma ka zo ka wajabta mashi wacce ba su kai su ba ko ku a'a sai ka ɗauke mashi ibadu masu sauƙi ya ka ce ni za ka ɗauke mashi da kyakkyawa ka ga shi yaro ne yi shi ba zai yi ɗauka ba amma ta bayan gida kuma sai ka zo sai ka wajabta mashi ibada ne zafi to amma wannan maganar da ya bayar ma da take yi masa martani a gaba kuma mun yi wasu maganganu a baya cewa ba za a bar yaro har ya zo shekarun balaga ba saboda akwai ababe da a haƙƙin yaro shi ma ake so a kiyaye ko a ladabtar da shi kafin ya zo gabar balaga a mene ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da mu umarci yara duk wani mai ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya rika umartar yaran da su sallah da sadar sun kai shekara bakwai a yaro da balaga ba a shekara bakwai amma ina yin hikimar cewa umarcin yana shekara bakwai hikimar ita ce lokacin da balaga za ta buɗe ba da ta zama shi wajibi ta zama su to sai ce ba za a yi kaciya ba sai ya balaga ko dab da zai balaga kana ga misali sati ɗaya ko wata ɗaya ko gida shekara ɗaya kafin ya balaga sannan ya kai mashi kaciya bayan wata ɗaya ko wata biyu kuma sai ya balaga kana ga wani da bibiyar da bai dan kaciyar watan jiya ba gaba mutum ya zai shekara bakwai an yi an wuce an ma manta bayan wata shekara bakwai ya balaga wani bincinan ne ne zai halaro a bincin yake na shekara bakwai ya yi maka dariya ne to akwai injimu na shari'a zai yi magana a kan wannan matsalar yake cewa wala ya tafi hada da ya yi wannan maganar ba za ta fi karo da idda ba mada ya san za a kalubalance shi a kan wannan to sai ke ta kama ko wanda ba zai karo da idda ba allati tajibu ala sagira idda wacce take wajaba akan karamar yarinya idan miji ya rasu ko miji ya yi saki kaga akwai idda idan rasuwa ce akwai idda ta kakaba wata wuce kwana goma idan kuma saki ne ko dai a yi uku ko kuma ya watanni guda uku ko kuma haifar ciki. Yanzu waɗannan hukunce-hukunce ba ka da inda za ka kawo cewa an bambance tsakanin mace karama da mace babba. Da ke wannan matar shekarar ta talatin ko arba'in ko hamsin ko fiye da haka mijinta ya sake ta ko mijinta ya rasu na ka wata aure kwana goma ta kabarta. Ita kuma wannan shekarar ta sha ko mijin ya rasu. sai duk wata ta a ya ce ta karamar yarinya ka ce ka bar ado ka ce ke wata wata kwana goma ka ce ka za to me zai hana daure ka wata daya kaga babu wani tunani ma da zai hararo haka a wurin shari'a da ita wacce babbar da ita wannan yar karamar da mijin su ya sake su inda su yi rige za su in da iyaka kawai ki da wannan karamar ba ta jini sai a mayar da ita wata uku kamar yadda ya tura salatu ko kuma tana jini sai a mayar da ita jini ko kamar da kasuwar da baka yadda aka yi wa wannan babban kila ba ta jini saboda shekaru to ga shi wata uku kila ita kuma wannan ba ta jini saboda kankanta karancin shekaru ita ma wata uku kila kuma da wancan babbar da wannan duka suna jini jini uku to shi ne yake cewa to waccan mas'alar ta cewa ibaduna sallah misali ko alwala waɗanda ba ta ɗauke da wata ɗawainiya da kuma ibada ta kaciya wannan tafin ɗauri ba a wajabta ma mutum sai wannan ibadar ba sai bayan ya balaga amma kuma a zanmana sallah kenan ita kuma wacce ta fi wahala amma kuma sai ake so a yi wa mutum ba kafin ya balaga yace to babu cin karo ce da matsala ta yadda fa inna hala mu'minata alaiha fiha yana so ya ce abin da yasa suka ce a bar kaciya sai yaro ya balaga saboda wahalar da ke wannan wahalar babu irin ta a cikin idda ke sa ba su bambance tsakanin iddar babbar mace da iddar karamar mace ba yace fa inna ko fa inna yadda al'amarin yake shine la mukunata alaiha fiha mace karama wacce mijinta ya rage ta za ta yi nasaba ko za ta yi idda da watanni ko da jini babu wata ɗauriniya a kanta inna ma hiya muriyu zamani iddar kawai ta gobe da idda shuɗewar yau da kullum kawai yau da gobe yau da gobe yau da gobe kawai shi ne kwanaki za su ta tafiya lokaci zai rika zuwa yana kaiwa da su har wata na kwanakin su a daidai lokacin da ko da ba ta wannan kibiya ko wannan takaba su waɗannan kwanakin ba tsayawa za su yi ba amma ka ga misali yanzu ya ka ce ba yi mutum kaciya ba a wannan satin haka ba za a ce ai zai fi satin ko a yi mashi ko ka a yi mashi ba kaga da bambanci wannan yake so mu fahimta ba kuma suka ce idan ba na gasabi idan yaro ya balaga ko kuwa akalan a lokacin da ba a yi mashi kaciya ba aw mar'at ko kuma mace ita ma ta balaga gairu maqsunatin ba ta ta mata kaciya ba wala uzra lahuma ko ba ki da wani uzuri da ya hana a yi masa to adad da hukuma su da samu an bai wa sarki damar ya tilasta wa mutane su sun yi shi shugaban waɗannan al'umma ko sarki ko shugaba na wanda dai shi yake wa biyayya ko shi ne jagora to shari'a ta ba shi kawa yi amfani da wannan kawa wajen tilasta wa wancan namiji ya kaciya ko wancan mace ta kaciya akwai uzuri da yake bijirowa sai sa a jinkirta kaciyar da za a yi wa yaro har zuwa wani lokaci sannan in haƙƙin mace ne akwai uzuri da ka iya bijirowa har ma a ce ita ma ko ma a fasa kaciyar zai tattauna wani mana wannan matsalar ko ishara zuwa ga wani hukunci da ke da ratayuwa da wannan kamar misali yaro sai zaure da lafiya ga yaro an haife shi da lafiya zai yi shekara ɗan shekara biyu shekara uku hudu biyar duk da lafiya ba daidai wanda lokacin a iya tuntuɓar likitoci wanda su ne a hadar da ke duk likitan da za a amsa ya zama yana da sifofi guda biyu ya zama hakikatar likita ne kwarar rai a wannan babin da ake so a tambaye shi sannan abu na biyu shi wannan likitan ya zama amintacce wanda ba a tsoron zai ba ta magana da ba haka take ba ko zai biyo da sakamako na son rai abin biyo da sakamako ne na abin da sakamakon ya baya idan aka samu ga amintaka ga kwarewa sai ba da shawarar kada a yi wa yaron nan kaciya sai bayan shekara goma sha hudu ko shawarar ki za a ɗauka don a lokacin shi ne ahadu zikir fasalu ahadu zikiri in kuntum na ta'ala tun da Allah ce mu tambayi ahadu zikiri cikin abin da ba mu sani ba to ka ba sai kuma an ce to kuma mu da'a ga ahadu zikiri cikin abin da muka tambaya na daga abin da ba mu sani ba yanzu fasalu ahadu zikiri wattabi'u jawabahu in kuntum la ta'lamun abinda ba sani ba haka ita kuma mace ita ma akwai lokacin da ake cewa a bar kaciya idan aka tambayi masana suka ce to ai abin da dama ake yankewa na wanda larabci shi mai albafu sai zama na babu shi ma kwata kwata a jikinta ko kuma da shi amma ɗan gasiri ne bai da matsala shi ke da ita ma ka zama buƙatar a ce a yi mata yace da namiji da mace idan suka balaga ba a yi masu kaciya ba kuma aka bincika babu wani kuzuri na shari'a da ya sassauta musu ko ya ba su kariya daga samun zunubi sarki na da damar ya kallafa wannan kaga na ɗaya daga cikin ayyukan shugabanni ayyuka ne na shugabanni wannan kuma shi ne jagoranci na ayyuka ya ce an zama kuma sulkamu akwai da shugaba to sarki damar ya tilasta masu ma da ke wa ainihi a bani a wurina annabu yadda wa alal wali ya wajaba ga shugaba ne mala da ibn da kayyim Allah ya kunta ce masa rahama sai yake da ai wannan maganar ma da waɗannan malamai suka faɗa ai kamar sun mai sakaci abin ya kai inda ma ba a so ya kai shi ne wurin yake ta ni kuma ma a gani na da muguwar waka da shin tani maganin kada ai ma kada a fara ku to ya zama wajibi ne ga wani majalisin yaro wani lokaci uba shi ne wani wani lokaci yiwa wani lokaci dan uwan uba a lokaci ma a dangin ruwa ta cikin wasu ne wani ne to ya wajaba da mai kula da yaro ayya ila sahiya qabla al-bulugh kawai ma yayi ma yaron kaciya kafin yaron ya balaga mata to ya to ki kafin yaron ya balaga kawai ya yi kaciya bi aitu yabluhu maqsuna ta yadda yaron zai balaga shi ke nan ma yana da kaciya kaga yanzu an aka ɗauki wannan matakin yanzu ka shi sarki ba tsoro ne wani aiki ba kowane uba ya ci wannan jan kunni ya ci wannan nasiha ya ci wannan zance na mai ma'ana daga bakin irin waɗannan kola ma amfani shi malamai na Allah to shi ke yanzu kowa ya wata lafiya sarki ya ce to ga kwamiti ku binciko wani yaro ne ba daga ba ka ci an daga ya ba a gani ba abubuwa ya huta ya huta bai ta matsala da wancan bai ta matsala da wancan yace fa inda zalika min mala ya timbul wajibu fi dai domin yi wa yaro kaciya kafin ya balaga yana ɗaya daga cikin abin da wajibi baya cika sai da shi wajibi ba zai cika ba sai da shi an tambayi shehu littan ibn taymiyyah al-harrani matsalar da cikin littafin shi na majmu'ul fatawa mujallabi na 21 shafi ɗari ɗaya da goma sha hudu aka tambaye shi game da musulmin da har ya balaga yana azumi yana sallah kuma mutumin nan hankali shi kalau sannan ilima har hajji ya yi amma tare da haka kuma bai da gaciya to wannan mutumin yaya hukuncin shi shi ne sai suna yi wani ya yake cewa to in har ba wani tsoro ake ji game da lafiyar shi ba ko shi yake ji game da lafiyar shi ba kaga sai fara cewa kenan idan yana da uzuri to kenan idan mutumin bai da wani uzuri to ya zama wajibi ba alayya ayyam tatina ya zama wajibi kaciya fa inna zalika mashru'un mu'akkadun lil muslimina bi ittifaqil a'imma wani ce magana da ibn taymiya ya faɗa fa innahu mashru'un domin yin kaciya shafin antaccen abu ne akan kowane musulmi sannan aikin shari'ar ma mu akan wanda aka karbace shi lil muslimina ga kowane musulmi sannan ya ce ittifaqin a'imma da haɗuwar malamanmu na musulunci gaba ɗaya shari'a kaciya ce da haduwar duk wani malami yau tabbiri ko duk gabar kauru duk wanda an yi mata magana da ya kallon abin da kuma ana ɗauka saboda malami ne na Allah to ya tafi kan cewa yin kaciya shari'a ce da haka dai ya faɗi wannan magana cikin amshakin littafin shi ko ba kandanar littafin shi majmu'ul fatawa malai cewa ma kauru ibn abbasin amma maganar abdullahi dan abbas وكانوا لا يقتلون الرجل حتى يدرك موسى wannan magana a can baya ko Abdullahi dan Abbas yake cewa su al'ummar da shi Abdullahi dan Abbas ya taso a ciki su ya taso a ciki kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai daga baya ko ba su ran da yayi mu'amala da tabi'ai to sun kasance ba sa wa mutum kaciya hatta yudirika har sai ya mallaki hankali wasu malamai suka fassara hatta ya buduga har sai ya balaga ko kuma ai hatta yuqaribu al-hudud har sai ya kusanci balaga idan ya kusa balaga ya ce to a kira shi a zo a yi mashi kaciya to wannan maganar akwai abubuwa da dama da mutum zai iya fahimta hatta yadda da yake shi aka kamar ke yana goyon bayan kaciya ba za ta waje ba sai yaro ya balaga dan al'umman larabawa ma haka suke ba sa ma yaro kaciya ma sai ya balaga kaga haka wannan fahimtar kuma zai zama da matsala to shine sai ma da yake cewa to wannan maganar akwai abun abin da za ki ya kallo game da ita sai fara kawo aya ta alqur'ani wata ta yi wata magana wacce sai mutum ya fahimci ma'anar ayar to zai fahimci wannan ma'anar ta kaunihi ta'ala kamar Allah maganar Allah madaukakin sarki faɗin Allah madaukakin sarki a cikin suratul talaqi aya ta biyu Allah madaukakin sarki ke ta fa idza balagna ajalahunna idan su waɗannan matan da kuka saki sun kai ajalin su na karewar idda fa amsiku hunna bi ma'ruf to ko rike su da kyautatawa ko rike su bisa dacewa da shari'a ko rike su bisa kyakkyawar al'ada ta wasu yanzu yanka fassara ayar a haka ka yi kuka da zama ko dai ka shigo ma Allah da wata magana ko kuma ka fassara da abin da ba a fahimci komai ba ka ce faɗi za ba da gana a jalabunta idan maza suka saki mata sai matan suka kai ƙarshen iddar suke na haka za ka ce mata wance yaya ta ce jiya da daddare na gama idda daga hudowar alfikir yau na riga na kammala idda ta shi gwamnatin sai ya ce ga na yi kuma na mai da ke yanzu a gaskiya ta na gama idda ta idan da ya ce bai za ba na gani hajar da kunna ba amsi ko kunna ba ya ce mata a'a to ai kin ka abin nan ya yi fassar da ya bata yi ba fa idza balagna ajalakunna idan suka kai dab da karewar iddas haka yake ne ba mutu buhunna to ku rike su sai aka ce mace ta yi jini ɗaya ta yi jini biyu shi kenan to yanzu me ya kamata in zai dawo da ita ya dawo da ita in ya dawo da ita ya ce da kai ya sani saura irin da kuke mace ta zama tarihi to shi ne ma da yake cewa ba da bulugil ajali bayan macen da aka saki ta kai kololuwa ta kai magaryar tukewa ga kwanakin iddarta to la ya ta'attar imsaku a lokacin shi mijin da ya sake ta bai da wani hurumi ne ci gaba da rike ta to da haka dole ne dawo ne ta kafin to da ta ce fashi la ba na gana ajala kunna to me yake nufi idan suka kusa da karewar iddarsu suka kusa da kaiwa ƙarshen ajalin iddarsu to shi kenan ابن عباس إمام قدر الحكا تجيب وقد صرح ابن عباس أنه كان يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم مقتولا لا عباس يا fito da zance karara cewa a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu a wata rabiul awwal shekara ta 11 bayan hijira ya kasance an mace gaciya to akbar fi haddatil wada'i kuma ya ba da labari a hajjin ban kwana wanda ya gudana a shekara ta goma bayan hijira an allati aja ba'da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bid'atan wa samani da yawa hajjin ban kwanan da bayan an kammala shi kwanaki tamanin da wani abu kaccan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara a wannan rayuwa ta duniya wannan rubar na masa islama Allah na faɗa wani labari a wannan lokaci yana dab yana fuskantar balaga amma mashi gajiya kaga kenan da ya ce kanula ya nuna rajula hatta yusirika bana nufin hatta balaga bane a hatta yuqariba al-hudu saboda shi ma karan kan shi misali abin da yake nufi kenan yake cewa kana mara nabi sallallahu alaihi wasallam al-aba'a hakika manzon Allah tana da yankin Allah tabbata gare shi ya umarci iyaye أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبعين da su rika kuhurtar ‘ya'yansu da yin sallah in sun fi shekaru bakwai. Malamin suka ce wannan umarni ne da annabi ya ba a kiyaye, umarni ne guda biyu. ka ga wannan farko mu iyaye mu aka annabi ya ba umarni in annabi ya umarce mu dole yi wannan umarnin sai mun samu wani dalili da ya kau da umarnin daga wajen ci zuwa haka haka ko kasa da haka duk ne da da yaro a cikin shekara bakwai dole ne ka umarce shi nan ba a ce ka tilasta mishi sai yayi ba wani an kira sallah a shi da ne kai sallah shi kenan idan ya taso ya biyo ka fa ni'ima in ya tashi ya alwata ya yi gida zai fa ni'ima in ya yi hukuri ka fita ka bacci kafin ka je ka dawo ko ka je ka dawo ka fi yi ba fa ni'ima a lokacin da ya umarni umarni ne yake wajibi mu an umarce mu da mu umarci ya'ya umarnin da aka yi mana wajibi mu umarci ya'yan kuma wajibi ne in umurtar ya'yan shi ne hakikalin kin bin wannan umarni na Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an yi ba ai ba kenan to wannan umarnin na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin umarni wanda ya kalli rayuwar wannan umarnin bai da shi kamar ba a taya shi sosai da zaka tambayi masu shaguna yaya in ya ba shi shekara ba da wasu da sallah ana yi ba su sai ba ko da asuba ka tafi ba ta sai ma da bai kamar imamu nawawi ya tattauna wannan matsalar da fadi da sauran malamai cewa wajen umartar shi ba ta kai ba ne kawai ga fatar bai hadda abin da ake ce mai jan hankali kamar motivation kai wani abu na jan hankali ya kai shekara bakwai a sai mashi da duma a sai mashi buta sai mashi jallabiya a sai mashi huda duka ta zuwa masallaci duka wannan faɗaitarwa ce da jan hankali to sannan ilin kana gida lokacin sakar ya yi tashi ku fita tare kana da hali dan wani abu na so na siyo musu duk cikin jan hankali ne da kansu ma zaka suna ce maka baba an kira sallah to da su ma insha Allah bakin su zai wata sabuwar harka to duk wannan yana cikin zaburarwa to amma idan har uba bai ce mace ta kika yi sallah ba shine laifi amma ka ce mace ta kika yi sallah yanzu kai ya ko bai bi umarninka ba to kai kuma ka bi na annabi da ka tunda ka bi na annabi na ka umarnin ya gama amfani yanzu ba za ta ce ka ga yaro ko shekara bakwai ma na shi ya zai sallah idan shekara bakwai bai fara sallah ba ai ba guje kenan idan ka canza wannan umarni na umarni ka canza shi da duka ka san ki dai yaro zai iya lalacewa to annabi ya umarce mu da umarni ka umarkar ƴaƴan mu da yin sallah in kuke shekaru bakwai nan wurin ba wani tsakanin namiji da mace sannan wa hayyar da rikuhu annabi ya umarci musulmi da su rika dukan ƴaƴansu ala tarkiha idan sun bar sallah da ashirin lokacin su kai shekara goma in ya bai kai shekara goma bai sallah ba a suke al-imamu nawawi inda ya tuna ka kuma cikin al-majmu sharhul muhaddab yake cewa wannan maganar da annabi ya faɗa na cewa a rika a dukiya da ya kai shekara goma in bai sallah ba ita ce kololuwar ko shi ne kololuwar matakin da za a ɗauka amma kafin dukan fa kafin dukan fa suka ce to kafin dukan akwai matakai da yawa da za a yi alimamun nauri yake cewa idan kwaɗaitarwa ta hanyar jan hankali da ja a jiki da ɗan sayan mashi wani abu da mace alƙawura da cikawa idan waɗannan za su yi amfani wajen yaro ya tafi ya sallah idan ka duke shi ba yi aiki da umarnin ba shi annai ba yana nufin ko ba ya zama ɗan hore ba ya je ɗaya filan bakin ya rike mini sai da ya saka kuɗi ya saka kuɗin da za a bashi yana ci aka kirga aka yi mace alat aka rike tashi aka rike kuɗin shi ne ya dawo ana hayya ala sala ya samu yawo sula mai bulala sha sha sha mara sallah ba shi bane ya ciyanta ba ruwan sallah ba ke kashe zoman ba ba ba kawai ka juya can ya samu na joni mutum maka da katin ka ba lokacin ai galibin yara yanzu ka dawo su a jiga za ka iya wata shekara goma ba ka taɓa dukar shi ba a kan sallah ka kwaɗaitar da shi sallar na da matuƙar muhimmanci kayan an hura wuta a gurgu ko rushe ko silinda ta gas ka zo ka ce mai daga wutan nan ka gani duk ka ba za ta ruwa wannan ɗaya ce bisa tabbacin ta lahira ka buɗe wata koma kila ya ta tambayoyi duk wanda baya sallah su ne awwalu ma ya ci gudun burga su a wannan to da kanki za ka ga yana sha'awar a yi sallar sannan idan aka zo sallar kila kawai sai kuma kafa ɗaya yawanci sai shekara goma sun ce fasar lafi sai da kan ke da kafa da yawanci sai kuma ce kai duk ta da sallah dan ta ta kamar sallah da zai wudu a ne da kuma kafir wani ya su misali kuma da mai hadari yayi da kai yake ba ne ba shi a wurin shi duk ta in su za ka siyan maki malam karka da mu siyan maki yayi waje ila shi wanda yake tare da dun fada sai yake kamar yara bai ma fara sallah ba to shi ne imamun gawa yake cewa shi wannan dukan shi ne zaɓi na ƙarshe to da kenan a tuki yara in sun kai shekaru goma in ba su sallah ba sai yaron da ya zama kan garari sabon lura a nan shi ne in suka ta halin da muke ciki yanzu da wanto kusan mafi yawan masallatanmu za a ana sallah amma da za ta fi kawai kai mita hamsin nan sama hamsin na kawai mita hamsin ma ya yi yawa daga cikin masallacin arewa kafa hamsin yamma kudu gabas kafa hamsin za ka iya tsinto yara wasu na kwallo wasu na hira wasu na zaune aikin banza wanda za su iya cika masallacin su ji zuwa sallah kaso mai yawa na yaya akwai iyayen sa masallacin kaga yayin wanda yake ba da labarin al'ummar gaba ko ɗan nan gaba kaɗan akwai matsala buri da yahuda suke da shi na araba mutum da sallah ya an ci nasara ke an ci nasara don da masu da ce mafi shi'ar na addini na ƙarshe da zai wanzu a cikin to sannan suka da sallar asuba wanda ka ka ke cewa da uba da ƴaƴan duk ana gida iyaye nawa ne suke zuwa da ƴaƴansu da suka kai shekara goma masallaci sallar asuba iyaye nawa ya baro su kawai amma yana komawa kuma zai rika ruwan da fada su ma jiya ya ba musu ruwa inda wasu ya kula da jiya man mace su su tashi su yi alwala don kada su yi lakta makarantar mu karfe shida da rai ake so su yi ko bakwai to da ka san shi ne makarantar wani in ya mori bai mutu ne kai ina da mu da ilimi in ya mori ba in ya mori sun bane illa arzancin ne illa to ka ga wannan kuskure ne kamata yi in za ka zo a asuba duk ɗanka da ya kai shekara bakwai ya zama tilas ka taho da shi ya zama tilas ka taho da shi sai dai akwai matsala ila ne ruwa baka da sosinan da za ka asa akwai tabo akwai wane ne wannan ka iya cewa mamansu ka kula da su sallar a gida ka suna da rodin to sannan waɗanda ake tattar kuma suna da wuri kila wani ma da baban shi a masallaci amma haka zai zauna wannan ma ba wani ita kana goma ba har da ita bakwai ba har da yan ashirin ba ta wannan gaba ɗaya aiki ne jihadin ke kan tiskari a ɗauki mataki a kansu dan gaya mana ce nan da wani shekaru arba'in lokacin sun kai nan da shekaru ashirin lokacin su waɗanda sun kai shekaru arba'in su kuma galibin masu sallah yanzu nan da shekara arba'in ɗin ila ba su kashi ashirin ba a cikin su wanda ba su mutu ba kenan masallacin sai dai a rufe ko kuma wani ya ba da shawara to masallacin nan kuma mutanen anguwan nan ba ma sallah ya dai ana yanka shaguna ko wani ya ba da shawara ce wani ka a maka shawara sai a samu shago biyu sai a bar su wanda zai sallah ya rufe sai a yanka shaguna talatin biyu kuma masallaci da an kama hanya to idan yaro ya kai shekara goma a ce a ce shi in yi ci sallah amma dukan imamu sai ce shine matakin karshe kenan idan aka ce je kai sallah yanki aka tsara su aka yi fada aka ja kunni aka yi nasiha aka yi bushara aka yi gargadi duka suka yi to dukan ne kawai zaki dukan yana kan koba ne to amma idan kuma ya ƙi fa shi kansa yana buƙatar wanda zai ke cimma shekaru yanzu wani a anguwar in ya ɗauki wannan gabara kuma kamata ya ayaba mai amma kila ya za a lumar mu wani zai iya biyo ka gida me ya sa ka da yaron idan kawai yana kwallon dan bai yan Allah ba to ka bai da wannan anguwar kana da kuɗi kawai ya kun bi tsari ka nema wata harka ta ya zasu amma anguwar zama ba garin magudu in kana da kuɗi da ba magudu ka san ba magudu fa innahu fala saddaka wa la salla walakin kazzaba wa tawalla amma kana wata da musulmi da danka zai goyi bayan da cikin gyara da kake so ka kawo kai ma za ka goyi bayan cikin gyara da kake so a kawo a tsakanin al'umma to da wannan wata musiba ce da ta kawo garuruwan mu na musulmi sosan da shi masallacin juma ba ta shiga masallacin kamsu salawa da asuba ba ta shiga ana sauran salloli matasa so suna gefe suna ta hirarsu kuma kai ba wani ba mai haila a cikin su bada ta ba ta ahalar dukkanin su ba mai haila ba dama na kada da wani da ya dai ka gani a zai da sarki inda mata ne ta iya ofin kuma inda na tabbatar in mata ne yau ya samu wannan matsala za su wuce cika masallata aji cikin islamiyoyi na ka lura ya kayan da tsakanin ƙungiyar garin da ƙungiyar makota da kirga matan da suka roƙar don Allah ka kirga sannan ka kirga mazan ka fitar da fatan da ita sai ka samu maza kashi casa'in da tara da dubu tara wani ma filin kullum ba mu ko da ba ba ta ko daya idai wakilin matan ki da zai kai mata zauna ki girki dan kallo maki dan baki labari abin da nan kallo ne idai kila haka kamar ka dai islamiyya sama ta ma'aurata ba ai islamiyyar matan aure ai asali islamiyyar ma'aurata ne da akwai rikin mazan aure da rikin mata aure rikin maza aure da yau ba ma zuwa wannan dai matsala ce mai girman gaske kuma annabi na nan na shirin ma'akilin alkiyama ya ce kowa ya kubarci dan shi da sallah in san ya kai shekara bakwai ne ya ce ka nemi bulala ka dake shi idan ya yi sallah bayan ya kai shekaru bakwai sai mutum ya yi kuma a je farfajiyar kiyama annabi na ga mutane ɗan al'ummar na gangarawa don shan ruwa a alkautar malaiku za su fara cewa bai na ada ka da baddala wa bayyana me wannan aqidar dole yana ci a gwata musibar ya kamata mu yi tunanin yadda za a kawo gyara a kai cikin ruwan sanyi da abin da ya kama da haka don a gudun tare a tsira tare wannan gyaran za ka yi ne ko don zuriyarka nan gaba saboda muguwar ɗabi'a tana da daɗin kuɗi ثم لك فكيف يسوغ له ترك ختانهم حتى يجاوز البلوغ وتيايا زي حالتا أبر يما وطن نيارا كاشيا هل تسن سلك شكرو بلغا سلك واكا مرتس دهيتا شكرو بقل أبكيس إنسان كي بوما saboda me su ake su kware da tantar ta gaban masa jini da tsoka ko jini da jijiya da farko kafin su balaga to dan me kuma kaciya ne muhimmanci wanda ke alaka da wannan sattar idan kuma sai ce a bata sai an balaga to da kaga na dan abba da ke cewa hatta yitirka bayan da har sai yaro ya balaga bane yana da har sai yaro ya kusa balaga shine ba da misali da idan balaga na ajala kunna fa amsiku kunna bi ma'ruf wannan shine karshe abin da wannan babi ya kunta sai babi na shida ko fasali na shida al-faslu sadis فسدين كده الاختلاف في كراهية يوم السابع game da sabanin da malamai suka yi dangane da karhancin yin kaciya a rana ta bakwai. Na wannan ɗabi'ar ko al'adar a yana da ita sosai ko? Ranar bakwai, na wanda rana ce da za a yi wa yaro a ko? Kuma rana ce da za a yanka dabbar Afirka, kuma sai a haɗa ce wa yaro kaciya. Shin ya halatta ko bai halatta ba shi ne sai malamai suka tsara wa juna sani ba za su sun yi sabani ba kowa da abin da ya fahimta a karkashin wannan magana akwai maganganu guda uku ko mazhabobi guda uku ko fahimta guda uku masu fahimtar farko suke cewa makaruhi ne ai wa yaro kaciya a ranar bakwai daga cikin dalilan suke cewa saboda illoli guda biyu illolin biyu su suka sa aka karanta idan kaunin ka rushe illolin suka rasa madogara to karancin kan ma ya tafi illar farko suka ce kamar ce ne ya ce da yahudawa ya ga yaro kaci a rana bakwai ta bakwai kamar ce ne ya ce da yahudawa an masa martani a cikin wannan magana hatta a karatun da zani a nan za ta gaba sallama za a yi ba kawai ka je ka ce duk wanda ya wani kaci a ranar bakwai ya yi kama da yahudawa za a zo a wuce wannan magana illa ce suka ce akwai haɗari ga yara yaro yau kwanan shi bakwai da shigowa duniyar nan bai ma ta yadda ta dafa ba bai ta yadda fly over take bana sana'a ce ita shi ne kun bai dana komi ba kawai sai ku tare shi da wuka sai ku tare shi da azza daga cikin haɗarin kuma suka ce to ai jikin shi jiki ne mai taushi bai kamata ku yanka shi ba kada wata ƙwayar cuta ta shiga da samarin gurin nasu wannan ma malamai sun duka shi kafin da idan mazhabar farko suka ce makaruni ne masu wannan fahimta akwai yan kanakiya akwai mazhabar malikiya akwai wani bangare na fahimtar ahmad ibn hanbal kalamu shafi baya tare da su fahimta ta biyu ita ce ya halatta halatta ne a yi wa yaro kaciya mana ba a karhanta ba wancan ba ba a yi da ita ba wannan kuma da ya ce daga fahimtar ahmad ibn hanbal yana da fahimta guda biyu fahimtar farko na cewa makaruhi ne fahimta ta biyu na cewa kai ba makaruhi ba ne in ka so ka yi halas ne fahimta ta ku ita ce fahimtar da imamu shafi shi yake gama mustahabi ne daga cikin hujjojin da ya bayar shi ne kaga malamai sun harka ce ta likitanci amma cikin sun yi zargi suka ce daga lokacin da aka haifi yaro zuwa ƙarshen wannan yini na bakwai to ko me aka yi masa a jiki shi baya iya cutar da shi shi yasa hujin kunni za mu zo nan gaba kaɗan zai kunna mana bayan hukuncin huda ma yarin ya kunni to ya ake so a huda ya ake hudawa wa ya kamata ya huda to a wannan kwana bakwai za ke hudawa yarin ya kunni ina ga duk wanda aka saka huda a gaban shi kai ka san da za a yi wata irin wannan hujin sai an ihun ta a bayan gida amma jinjirar ko a cikin ta saboda daga haihuwa zuwa kwana bakwai ko an yanka yaro zatin ba kamar daga kwana na takwas zuwa mutuwa ba ne gwamna ya yi likitocin yara ne masu gani da kuɗi da hasken hannu to kaga sai ce kaciya matukar ba za ta wuce kwana bakwai ba to an so ma a yi ka hutar da yaro yanzu ya da kuma kaciya daga haihuwa zuwa rana ta bakwai in ka zo kuna labarin kaciya da zafi da wane ne da wane ne wannan kawai shafa labarin ce shi ba a wannan karatun a zamanin su ba to shi na da mamu shafi sai ba da shawara yake ta sama tun yaron da ya wuce kwana bakwai to a bashi sai ya kai akan da shekara hudu biyar hikimar kuma a lokacin shi ne ya san cewa duniyar nan ba a ci a sha a yi bacci a je bani mai rayuwa ce ta kwakwar maya tun a kaciya ya fara shaidawa saboda in ka daga lokacin da aka kai ya wuce bakwai in kai mashi jikin shi zai gaya mai ga jikin shi amma ya kai shida hudu biyar shida ka ga wajen da baba nan wurin mana ruwa kamar ɗan kwana takwas ba sai kan ce mai yaron kai kaciya bayan kwana takwas tara wata ɗaya wata biyu sai kan kuma ta yana magana kuma kokari za ta yi kace ba na biya in dai ya wuce ɗaya zuwa bakwai to a yi hakuri sai ya dan kasa sai dantsani karatun a lokacin da baki ke mu har ma an karanta mashi ya iya karanta mashi ya kace ce ta ya dafi zafi to kaciya kenan kaciya kenan dole su ne maganganu guda uku da da ake da su to shi ne ce sabanin da ake game da kar hancin yi wa yaro kaciya a rana ta bakwai ko a cikin kwana daga dai zuwa bakwai mala ce wata disko ne mafi zani ta ala kaure an yi maganganu guda biyu game da wannan matsala ko ma riwaya ta ne an da imami ahmad riwayoyi ne guda biyu duka daga imam ahmad ta ko yanzu mun ce yana da riwaya da take makaruhi ne kuma yana da riwaya da take halal ne to sai ba da ya kawar da hanafiya ya kauce wa maganar al-Imam Shafi'i kada da Khallad Abubakar ibn Khallad wanda yake da littafi akan masail na Ahmad Imam Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yake cewa babu zikira fi kayan sani ya kusa babu ya sa mai taki babin da zai ambaci yi wa ƙaramin yaro kaciya akbara ne abdul malik ibn abdul halim annahu zakara aba abdullahi fi kayan sani dikan yuktata shi abdul halim a shi abdul halim ya tattauna Jihar Nabil ya tattauna da Ahmad Ibn Hanbal game da yi wa ƙaramin yaro kaciya. Ya ce, Zikam yuktatar. Daga wani gwargwado ne ake mashi, mana daga kwana nawa, ko sati nawa, ko wata nawa, ko shekara nawa. Saboda kam tana tambaya ne akan adadi. Kana la adadi. Ibn Hanbal ya ce, ni ban sani ba. Ni ban san kwana nawa zai ba. Lam asma fihi shay'a. Ni ban ji wani abu ban na ilimi ko na dalili na shari'a game da haka duba ka duba ka duba samun tsoron Allah amma wani yanzu ma sai yayi yadda Ahmad ibn Hanbal ne kana shirki mai kabbara ko sai ka kota sai ka kota to mu ba karatu mu kai ba kaga ai kamar irin wannan magana ce amma dai a yi mu nan ta ce ne shine yake ta fa kullu da ya kuma haka da yake sai na ce mai ibn abdul aziz sai na ce mai inna hu yashku ala sabir ibn ashar ai kaciya za ta zama mai wahala ga ɗan shekara goma ya bilizu alai abin zai maki yawa wahala za ta yi maki wahala me kake gani su akan haka shine sai wa zakartu lahu ibni muhammada sai na ba shi labarin ɗana da na sawa suna Muhammad annabu ya kamsa tuni ne ne ka ce na shekara biyar ba ashari an a ce na hufiya sai na yi kaunaci in ba shi ka ce na ɗan shekara biyar mana ka ɗan ce dama dama kenan wala aiki ka annabu ya ce ni zalika sai na fahimci kamar yana sha'awar wannan ta fi burge cewa eh a shekara biyar masha Allah masha Allah ورأيته يكره العشرة سيرد كمر إلى كامر أبر ياوي في شكرا كوما لغيلا وهي عليه وشبتي سبودا وحدر وتكاشر ذاتي مشي تزمت كني سنني أغري فقال سيأتي مني ما ظننت أن الصغير يكتب عليه هذا فأما فا ابن عبد الحليم بانا تتنفى dan karamin yaro zai fuskanci wannan wahalar da muke jin tsoronta da ɗan shekara goma. Idan ɗan shekara goma aka zo yin mashi ihu da ta yi. Kuma yana ga in aka zo bacci, shi dai ba zai bacci ba ko? Kuma zai wuya uwa ko ba wani ya bacci. Saman sai amur sun amur amma sai ce sai ina ga in da za yi wa yaro daga aihuwa zuwa kwana bakwai misali. Wannan matsalar ba za ku fahimce shi ba. na ɗaya ba zai kukan da ɗan shekara goma da yi ba na ɗaya kenan na biyu zai wuya ya hana uwan koko ba bacci ya ɗan shekara goma ko bakwai ko tara zai iya hana mahaifin shi bacci sai ce walan arabu ya karabu da sagiri shahara a sana sai ban ga yana kyamatar yi wa ƙaramin yaro kaciya ba wanda yake wata ɗaya ko kuma shekara ɗaya kaga shi kuma kamar ya saba wa fahimtar na mamu shafi ya in ya wuce bakwai a yi hakuri ya bai dan tasa har da cewa malami ce walam ya kulfi zalika shay'a amma ba da haka bai fara komai ba ni ne na fahimci haka illa an ni ra'aytu ya adam sai dai na ga yana mamaki mana yana da sha'awa abin ya furge shi min ayyakuna hada yudhi sabira cewa yin hakan zai iya cutar da karamin yaro kenan maganganu biyun sun fito a nan kamar yana ga inda za yi wa yaro ɗan ƙarami wata ɗaya ko ƙasa da haka ko sama da haka kaɗan kamar yaron ma ba zai fuskanci kalubalen da ɗan shekara goma tara takwas bakwai zai fuskanta ba daga ba kuma take ta kafa kuma ina jin tsoron na kai wa sana kai wa ƙaramin yaro ba kacin da maza take cutar da shi fiye da a ce kuma in ya girma kaga ya haɗa maganganu guda biyu bai na aljawabi wa baina al-ikra shi yake duka maganganu guda biyu akwai shi daga wajen Ahmad ibn Hanbal kana Abdul Malik wa sami'tu yaqul sai na ji Ahmad ibn Hanbal daga bayana cewa kana da hasan yaskara wa ayyakatina ayyukatina sabiyu yawm sabiyi na ji al-Hasan al-Basri yana karhanta yi wa yaro kaciya a rana ta bakwai daga haihuwa zuwa rana ta bakwai alhassan albasari tabi babban tabi sai ya ce akbarana muhammadu bin ali a cikin sa'ar kala haddasana mahin nafan sa'altu aba abdullahi an rajuli yaqtinu lahu li sab'ati ayyam na tambayi ahmad ibn hanbal game da mutumin da ya yi wa ɗan shi kaciya a rana ta bakwai a cikin kwanaki bakwai na farkon haihuwa na farkon rayuwar yaro fakari haku sai daga ahmad ibn hanbal ya kyamace haka wa kana ce hada ta irin ya wule wannan aikin ya hudawa ne kaga wancan makaruni kenan wannan da sun zaka same shi a cikin tabaka ta nuna abiyya ala za ku iya samun da cikin masa'in na ahmad ibn hanbal da riwayar salih a mujallari ne shafi dari da shida shi kuma wata mutabakatu nuna abi ya alala tsakanin shi a mujallari na uku shafi na dari uku da goma sha bakwai to duka dai mafi guda biyu sun fito na shi Ahmad ibn Hanbal abin da ya rage shi ne wannan magana da Ahmad ibn Hanbal ya faɗa tana da wani ɓata ne ko babu shi yanzu mu ce wadan shi kaciya a lokacin yaron da shekara bakwai shi ke nan ya yi kamanceceniya da ya kudawa abin mazuba ne wa kana da ya Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Hanbal ya taba ce mani kana la hasan yakrahu an yahsina ar-rajulu ibnahu li sab'ati ayyam Al-Hasan al-Basri yana kyamatar uba ko miji namiji ne wa dan shi kaciya a kwanaki bakwai na haihuwa fa kullu shi kuma yace ya ibn Abdul ke yace sai na cewa mala ka ga a lokacin in kana so ka cuci mutum ka koya masa karatu ba isnadi to ka gama cutar shi kenan to ka gama cutar kamar yadda Ahmad ibn Hanbal ko sai da sai ci Ibn Umar ya ce kaza ba ka da ba wane ya faɗa mata a tsakani ko mutum ke ko mutum da kai dai kawai ka ɗauka a mutum ce to ka gina man gida su gudun toka kai man kana da wayo ba ka ƙara ba sai kai shi to shine sai ya tambaye ki man da kara wa da hasan kamar yana so yace a kana makalla duk duniya ta san baka haɗu da alhassan albasar ba wa ya faɗa maka hasan ya faɗa isnadi yana da isnadu min addini walau da lake sinadu da kana man sha'a ma sha'a da ba isnadi kowa ma sai zo da auraki ke ce sunna kama da ka faɗa ta tunani sai ce maka isnadi faɗa mana dagawa dagawa dagawa dagawa kuma in ka faɗa ɗin malaman su yanzu sai dai dai dai daga nan ne in wani mutum sai na faduwa an gama da hadisin sa sai an samu sun zama nagartattu kana to ga abin da Ahmad ibn Hanbal ya bada amsa wanda gaskiya ba za ta shiga ba wace ce mace ba da basariyina wasu daga cikin mutanen basara kama za ce maka ai shugaban kasa ya ce kaza kai kuma an santa kololuwar tafiyar ka Kaduna kuma shugaban kasan nan a kwanakin da ce ya faɗa maganan nan abin nan bai zo Kaduna ba kai ma baka je ba kuma kila ba social media dole dai sai kun haɗa fuska da fuska sai ka ce a kai kowa ya faɗa maka shugaban kasa ya ce sai ka ce wasu mutanen Kaduna a kan makalla mutanen Kaduna ne ko mutanen Kaduna nan min hum sadiqun wa min hum duna zalika kanu tara'ika gidada da na kirki da na banda Ahmad ibn Hanbal da yake mishi wasu mutanen bakara bai fi da abin magana kawai da ka dauka ka dauka ba ka tarce na ka wa qala bi Ahmad Ahmad ibn Hanbal ya ce man ba la gani a karkashin wannan magana da yake Alasan Basari ya yi suka kan cewa idan aka yi wa yaro a ce cikin waɗannan kwanaki guda shida to an yi kamanceceniya da yahudawa wanda suna ce a bisa zamu tattauna a gaba wannan maganar haka take sama ko ba abin a doka ba ne akwai wani mari da ake ce mashi a dokar abdul wahab al-masiri ya rubuta wani littafi da ya sa mashi mawsu'atul yahudi wal yahudiyya was sihidiyya kun ji ne dai tattara hukunce-hukunce irin na Yahudawa daga littafansu da suka harrafa mana suka canza ko ko ba ka aiki da su da gaskiya ta tauna matsalar kaciya kenan a ƙarshen sakamakon da ya fita da shi mu an karanta mana kaciya su ma an karanta musu kaciya tun a wancan lokaci suna akwai ma da suka yi ta doktor samu alkalam ya rubuta littafin kan suna dirasatin fil adiyan yahudiyya wa nasraniyya darussa na addini daga littafin yahudar nasara daga cikin abin da wannan malami ya kafa hujja da shi ya ce in ka ɗauki tsohon alkawari on fifteen kenan an yi maganar kaciya har wuce hudu ko ina ana tabbatar da cewa ya halatta kenan ba ya huje da nasara da nasarawa an dora musu kaciya da yadda aka dora mana shine yake cewa to yadda aka shar'anta musu kaciya aka aka shar'anta mana cewar suna kaciya a kwana na bakwai mu ma akwai kaciya a kwana na bakwai babu sun karo da juna idan alasan basir da wani sun ce yin kaciya a kwana na bakwai kamar ya ce da yahudawa ke tarayya ce da yahudawa cikin abin da shari'ar ku ta zo da shi ba ta su muka araba ko yanzu ka ɗauki bible littafin da da hausa suke ce mashi farawa littafin farawa genesis kenan in ka duba chapter 17 verses 1 to 11 to 12 suna ta sura ta sha bakwai ko ni dai ba na ga sura ce gaskiya shi yasa ga mu ce tafta ta sha bakwai ba su sha ɗaya da sha biyu za ga an yi maganar kaciya da yadda aka gaya wa yahudu da nasara cewa kaciyar nan ɗaya daga cikin manyan hanyoyi ne za su tsarkake mu to shine wannan malami yake cewa da tsoron sa'u al-qadar ba dalili ka ce in mutum ya kaci a kwanaki na bakwai ya yi kamanciciniya da yahudu ba ba babu kamanciciniya da yahuda kamar yadda malam zai kawo mana dalilai da ke nuni ga cewa ɗan wannan al'umma tun a farkon su sun yi wa ƴaƴan su kaci a tun a kwana na bakwai wannan janin da suke cewa farawa ita ne in kana in bible ɗinka na larabci ne za ka sun fa da ka buɗe bible in za ka fara ne genesis da larabci ce sifrus takwin da hausa kuma ake farawa saboda da ita aka fara in ka kuke za a ga wa'annan bayanai cewa an karanta mutu shi ne saboda alƙalamin likita wuri hudu aka yi maganar kaciya a tsohon alƙawari baptism kenan farawa daga farawa Allah ya samu da shina sai mu sai an sai mu sai ko kare bi Ahmad wala bin yana Sufyan al-Thawri Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم